الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجلال العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك الشيخ إدري لنا بهذا المخبر والتائف بنظرة تأتي لنا بالزفر باب babin ma ja abin da ya zo fi wuzo rajuli cikin alwalan namiji wal mar'aci da mace fi ina'in wahidin a cikin ƙwarya ɗaya ba laifi namiji da mace su yi alwala a cikin ƙwarya ɗaya kowa yana kamfata ma'ana ruwa yana nan cikin sarkinsa saboda wani hadisi da zai zo nan gaba saboda haka ikon allah ya kawo wannan hadisin a farko da wannan hadisin don ya nuna sauƙin wancan kuma akwai hadisin da zai biyo bayan wancan ma ya rada sauƙaƙa wannan magana cewa namiji da mace za su iya alwala a ƙwarya ɗaya bare mata da miji za su iya alwala a ƙwarya ɗaya duk da sun ce wa ruwan tsarki ba haddasana bin abi umara dan abi umar ya zantar da mu haddasana sufyan bin uyaynata sufyan dan uyaynata ya zantar da mu an amri bin dinari daga amru dan dinari an abisha asa'i daga abisha asa'i an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas shi dan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama abbas babban annabi ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma abdullahi dan abbas babban annabi kaman sayyidina ali dan abi dalib abu dalib babban annabi ne sallallahu alaihi wasallama to abdullahi bin abbas qala abdullahi bin abu ya ce haddasat ni mai munatu mata annabi sallallahu alaihi wasallama ne munatu ta gaya mu kuma ita mai munatun nan ita kuma yar uwar uwar shi abdullahi dan abbas din ce yar uwar uwarsa ce da haka shi yana wajen ta wajen uwarsa yake duk da annabi sallallahu alaihi wasallama abokin wasansa ne yan maza zar suke da baba annabi sallallahu alaihi wasallam da babansa babansu daya to kuma yanzu da mata annabi sallallahu alaihi wasallam maimunatu da uwarsa shi ne abdullahi dan abbas din shi kuma uwarsa yan uwa yan uwan juna ne saboda haka ma akwai hadisin alwala ya taba kwana a ɗakin annabi wajen wannan yar uwa tasa yana yaro ya ce ni na kwanta a daidai kansu faɗin daidai kansu shi kuma da wannan yar uwa ta da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka bi tsayin tabarma ni kuma na kwanta a kamar matashi a gare su daga baki da to abdullahi bin abbas ne yake cewa maimunatu ta gaya mu yar uwar uwarsa kala ta ce kuntu na kasance abita silu ina yin wanka na janaba a nawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni da ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama min ina in wahidin a cikin kwarya daya minan janaba kuma wankan janaba قال أبو عيسى ترمذي هذا حديث حسن صحيح wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce alhamdulillah albarkar wannan da sun ya ɗauko mana wankan annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace sun iya fitowa da sun iya fitowa da shi wa huwa qawlu ammatul fuqaha duk malaman addini fakihan addini sun yarda da wannan sun tafi akan wannan Allah ba'asa cewa ba laifi an yaktasira rajulu namiji ya wanka wal ma'asu da matarsa min ina'in wahidin a cikin ƙwarya ɗaya ko bokiti ɗaya ko roba ɗaya ko kwano ɗaya kowa ya kamfaci ruwa yana zuba jikinsa ba laifi wayansu ƙasashe faransa suna cikin irin wannan galibi turkiya suna cikin irin wannan ƙala sai ya ce wa filbabi an karɓo irin wannan a wannan babi an aliyin daga sayyidina ali karamallahu wajen wa aisha da sayyida aisha wa anasin da anas wa ummu hani da ummu hani ita kuma yar uwar sayyidina ali ce baban su daya wa ummu subayyata da ummu subayyata aljuhanniyati wa ummu salamata ita kuma wannan ummu salamata mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa ibn umar qala abu isa tirmidhi yake cewa wa abu sha'sa'i shi abu sha'sa'i din nan ismu jabiru bin zaid sunansa jabiru dan zaid babu babun abin da ma ja abin da ya zo fi karahiyati cikin an ki fadla da hurul mar'ati ragowar ruwan wankan mace an kira goro wankan mace kai ka zo kai alwala da shi ko kai wanka da shi ba wai dan matar eh, ita a cikinta ba ta da tsafta ba- ba ba tsarkakiya ba ce a'a kila allahu alam kila saboda mata ba ta rabuwa da kayan ado ko kayan turare ko kayan ado wanda kuma wajibin su ne su yi wannan allah ya ce awa manyan sha'utul hilyati yanzu mutumin da baya iya rayuwa sai a cikin ado mace ba ta rayuwa sai cikin ado saboda da adan ne mijinta zai so ta sa turare sa wane ne sa abu to kuma ba kowace mace ce za ta kula da tsaftar ruwa ba wata yadda hannun ta yake ko yadda za ta danna shi cikin ruwa kila wannan ya jawo ake gudun a wannan hadisi kafin wani ya sauƙaƙe shi ga na baya ma ya sauƙaƙe shi yanzu ga mata annabi sallallahu alaihi wasallama tana kamfatar ruwan tana wanka da shi ma annabi yana kamfatar ruwan kaga an sauƙaƙe shi to kuma amma ka- macen ta gama kai kuma ka zo ka yi wanka da shi in kowa kwanansa daban wannan duk ba magana in kowa wai a cikin kwano ɗaya saboda tsoron ko abubuwan ado na hannunta ko turaren ko abubuwa dai irin nasu to Allahu a'lam باب ما جاء في فضل ظهور المرأة حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان يا زن تدمو قال يتي حدثنا وكيء وكيء يا زن تدمو عن سفيان دغ سفيان عن سليمان التيمي دغ سليمان التيمي عن أبي حاجب دغ أبي حاجب الرجل daga wani mutum min bani gifari daga bani gifari amma an san sunan wannan mutumin shine alhakamu bin amrul gifari sunan mutumin kenan ba wai ba a san shi ba ya ce daga wani mutum min bani gifara amma malaman hadisi da suka bi diddigi suka bi diddigi sai da aka gano waye wannan mutumin aka san sunansa kala shi wannan hakamu bin amrul gifari din yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tsada aminta Allah subhanahu a gare shi ya hana an fadlu dahurul mar'ati ragowar ruwan wankan mace na janaba ko na tsarkinta mutum namiji ya wan- ya yi amfani da shi kala sai ya ce wa fil babi a cikin wannan babi an abdullahi bin sarjisi an karɓo irinsa daga abdullahi dan sarjisi kala abu isa turmuzi ya ce wa kariha ba'dul fuqaha'i ba'arun malamai na fikihu sun ki alwudu'a yin alwala da fadlu tahurul mar'ati da ruwan da mace ta gama wankan janaba da shi wannan ruwan da ya ragu cikin bokiti ko cikin roba cikin abu sai kuma ka zo kai alwala da wannan ruwan ra'ayi hannun ragowar ruwan aiki lafiya kalau da tsarka ne tun da dai ba najasa ba najasa za a sa a ciki ba sai an wanke jiki kaza to an ki na ragowar mace saboda Allahu alam kamar yadda muka faɗa kila kayan adan jikinta ko shafe-shafe da abubuwan shafe-shafe masu ƙanshi loshin wane ne kila ko ko ya shiga cikin ruwan Allahu alam tahurul marati wa huwa qawlu ahmada ahmad bin hanbali ma ya tafi akan wannan wa ishaqa da ishaqu ma ya tafi akan wannan kariha yaki fadla kariha su biyun nan masha Allah su biyun nan sun ki fadla tahuriha ragowar ruwan ruwan kambacin ka zo kai kuma kai alula da shi ko kai walam yaraya amma ba su gaba bai fadli su'uriha da ruwan da ta sha ta rage ba su ga wani laifi a ciki ba wannan ka yi ibada da shi shi ma na an mutu kai na alwaki da ko akwai abun baki zan baki ko akwai amma dai sun ce wannan ba laifi saboda kuma akwai hadisi sai da Aisha radiyallahu anha ta ce da yawa nakan sha ruwa a akushi ina da janaba ma kuma annabi zai tsora bakin sannan inda na tsora baki na sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya sha wannan ruwa kaga ba laifi akan wannan حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يغنسل دمو ومحمود بن غيلانة da Mahmud ɗan Gailana ala sun ce haddasana Abu Dawuda Abu Dawuda ya zantar da mu an shu'u an shu'ubata daga shu'ubata shi Abu Dawuda nan tayalisi ɗaya daga cikin tutocin addini kuma mahaddatan musulunci da suka haddato mana addini ga musulun ga littafin sannan shi ma babba an shu'ubata an asinin daga shu'ubata daga asini ƙala yace samitu aba hajibin naji aba hajibin yuhaddisu anil hakami yana zantarwa daga hakan bin amrul kifari shine mutumin nan da aka ce daga wani mutum shi wannan alhakamu din nan ga sunansa ya fito a wannan ruwa a wata ruwa a ce daga wani mutum shi ne alhakamu bin amru algifari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsada amince Allah saboda a gare shi na ha ya yi hani an ya tawadda a rajul mutum ya yi alwala bai fadda da sahurul mar'ati da ragowar ruwan da mace ta yi wankan janaba da shi wannan ragowa na kwano au kala ko ko yace bi su'uriha da ragowan ta bi su'ur nan kuma ba ragowa na sha ba kowane ragowa abu ana ce masa su'ur da ragowan wankanta kala abu isa tirmidhi yace haza hadisun hasan wannan hadisi ne mai kyau wa abu hajim shi abu hajim din nan ismuhu sawadatu bin asim sunansa kenan wa qala muhammad bin bashar fi hadisi muhammad dan bashar ya faɗa a cikin hadisinsa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عن أن يتوضأ الرجل متين يا الولاء بفضل تقول المرأة ده رغوة روان وان كمتي نجا لبا ولم يشك فيه محمد بن بشار أو أن رواية محمد بن بشار با شك فضل تقول المرأة كو بسؤولها كو رغوة روان ذلك كو بسؤولها yare ne guda biyu amma duk ma'ana ɗaya suke ne ta ci bai wannan kokon nan ba bi fadli tahur al-mar'ati shine ruwayan sa babu wannan babi ne ma ja abin da yazo tun rukusa to an yi sauki an samu hadisin da ya so wancan na farko ma ya so shi amma dai yanzu ga wani gangariyan sauki da aka samu tun rukusa fi zalika حدثنا قتيبة قتيبة يا بن تدمو حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص يا بن تدمو عن سماك بن حرب daga simaki dan harbin an ikiri mata daga ikiri mata an ibn abbas daga abdullahi dan abbas kala abdullahi dan abbas yace ikita sala ba'adu azwajin nabi ba'arun matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wankan janaba fi jafnatin a cikin akushi na ruwa ta gama wankan janaba kenan ragowa ya ragu cikin akushin nan fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ya tawadda sai annabi yazo kuma zai yi alwala da shi wannan ragowar ruwan da ta bari faƙalar sai take masa ya rasu Allah ya ma'aikin Allah in ni kuntu zunuba ni fa mai janaba ta ne wankan janaba da shi wannan ragowar ruwan wankan janaba ne faƙala sai annabi ya ce mata innal ma'a la yajunubu in ce ko dai ruwa baya janaba da ai ko ai ruwan da dan ke ne janaba ki nan wanka da ruwan da ai da janaba ba shi ma ko ma'ana ruwan mai tsarki ne kala abu isa abu isa ya ce haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa sahihun kuma ingantacce ne wa huwa qawlu sufyan as-sawri shine fadin sufyan as-sawri a yi amfani da irin sa wa maliki shine fadin imamu malik kuma ya tafi aya amfani da shi wa shafi'i da shafi'i duk aya amfani da shi alhamdulillah yanzu dan Allah ya azurta mu da ruwa da waye duk sai mu zo ina abubuwa kamar amma da babu abin sai haka اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الهادي الى سبحان ربك الحمد لله